أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wata'ala kawo mu yau sha takwas ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau 30 ga watan 4 miladiya 2021 a wannan majalisi namu da muke karatun wannan littafi na salasuna sababan lissa'ada na babban malami a shekhu doktor ayyub bin abdullahi alkarani hafizahullahu ta'ala wannan kuma zai zama majalisunmu na uku insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi kuma wannan darasi yana zuwa ne daga wannan masallaci masjidu sayyidina usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu mun ji sabubba guda uku waɗanda suke jawo rayuwa mai daɗi sababi na farko fakir washko sababi na farko shine mutum ya rika tunani a game da ni'imomin da Allah ta'ala ya yi su a duniyan nan kuma ya masa in ya tuna su sai ya gode ma Allah wannan yana cin abin da ke ba da rayuwa mai daɗi sannan ƙa'ida ta biyu ita ce ma maza fata mutum ya sama kansa ka'ida duk abin da ya riga ya shuɗe to ya tafi ba zai dawo ba so da kakka damu kanka a game da shi kakkai ta shan wahala kana ba ƙwaƙwalwarka wahala a game da wannan sannan sai na uku ka'ida ta uku ita ce yau maka yau maka wato kula da yinin ranarka ranarka ita ce taka ka kula da ita to za mu tashi a sababin rabia sababi na hudu sababi na hudu utrukil mustaqbala hatta ya'tiya jiya ya ce mana yaumaka yaumak ka kula da yinin ka sannan kuma ya faɗa mana a baya cewa ma madafat rayuwa kwana uku ce ma'ahud mashhud maw'ud haka Imam al-Hasan al-Basri yace yace kwanaki gabaki dai uku ne akwai ma'ahud ranar da ka riga ka saba da ita ka ganta ita ce mai amsi jiya kenan akwai mashhud ranar da kake cikinta kake ganinta kake shaida duk abin da ke faruwa a cikinta to yau kenan al-yau sannan sai al-maw'ud ranar da aka yi alkawari shi kuma alkawari yana iya tabbata kuma yana iya tashi ko to shi kuma shine al-ghadu gobe kenan to kage mana bayani akan jiya cewa me ma madafat li'anna amsi fata jiya ta riga ta wuce ba ta ka bace kakka damu kanka me ya faru a jiya sannan sai yi bayani akan mahimmancin al-mashhud yawmaka yawmak ranarka ranarka ka kula da ita yau taka ce ka yi amfani da ita ita ce Allah ta'ala ya baka sannan sai kuma al-maw'ud to ita ce yanzu zai magana a kanta gobe ke gobe abinda baka gani ba shine sai ce utrukil mustaqbala hatta yati ka kyala abinda zai zo gaba har sai ya zo kakka damu kanka Allah ne ke yi ata amrullahi fala tasta'jilu ai Allah ta'ala ya ce al'amarin Allah ya zo kafi gaggawa sannan Allah yana magana kan lahira ne sai Allah ya ce ya zo kage zai zan kenan to kaga na Allah ne sai ce fala tasajidu kafi gaggawa in gobe ta zo ne zai faru kai dai abinda ake bukata ka zauna a cikin shiri in goben ta zo shike ka zama kamar tsuntsu safiya na yi zaka fita shike la tastabiqil ahdatha kakkar kirgegeniya da ababen da za su faru a rayuwa kana musu gaggawa a turidu ijhadal hamli qabla tamanihi so kake kai barin ciki kafin a haifai kafin ya cika mutumin da zai rika tunanin me zai faru me zai faru me zai faru gobe kaga yayi abin da bahaushe yake cewa lissafin dawakin rano lissafin dawakin rano a wani karin magana kuma ce lissafin sarkin dawakin rano eh sarkin dawakin rano aka ce za a tafi yaki shikenan ana tsammanin za a samu dawakai sai kawai ya rika bin mutane na cewa kai na baka doki goma kai kuma na baka doki biyar kai na baka doki goma sha biyu kai kuma doki uku zan baka na baka diyawa ya ba su kuma fa ba a fita ba kaga shi ne wannan to kaga wannan ya kama da me ya kama da zidda ciki kafin lokacin haihuwar sa yayi wa qad fasamarati qabla an-nadji sannan karkace zaka tsinki dan ice a bishiya qabla an-nadji tun kafin ya nuna inna gadan mafqudun la haqiqata lahu lalle gobe ba a san ta ba rasasshiya ce ba tabbas game da ita za ta iya zuwa kun zai iya ba za ta zo ba laysa lahu wujudun wala ta'amun ba ta da samuwa goban nan wala ta'amun sannan ba ɗanɗana ta ake aji ba a bari sai ta zo wala laun ba ta da launi balle a gane ta fali madha nashghalu anfusana bihi me yasa zamu shagaltar da kawunan mu da ita ba ta zo ba to ka bari sai ta zo in ta zo to daga nan shikenan ta zama al-yawmu kenan sai ka dauko wacan ka'ida ta uku sai ka yi aiki da ita akan ta wa natawajjasu wa natawajjasu min masa'ibihi kuma mu tamakan mu tunane tunane a zuciyar mu game da musibar da za ta iya zuwa a goba wa nahtammu li hawadithihi kuma mu taba kanmu muhimmanci muna nuna muhimmancin me zai faru gobe ba namu bane wani tawakka'u kawarisahu kuma muna ta tsammanin ma ai masifa za a yi gobe a'a in ka tsinci kanka a wahala yau to kai kokari kai fata a zuciyarka cewa gobe insha Allah za ta zo ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa anna wa anna ma al-usri yusra sannan kuma ce wa anna al-faraja ba'da al-hammi wa anna al-faraja ba'da al-hammi eh kullun alfaraj ya yi wa damuwa na zuwa bayan an shiga damuwa wala nadiri hal yuhalu bainana wa bainahu ai ba mu sani ba shin kila ma za a iya sha makance tsakaninmu da goban nan goban nan ta zo shikenan mu kuma ba mu da rai shine bahaushe fa yake ce mai ina amfanin baɗi ba rai goban ta zo amma kai ba da kai aka yi ta ba to wace fa'ida ka sama kuma duk ka gama mata tunani ka bata kwakwalwarka a game da goban kamar yadda yara suke yi gobe sallah ko akwai yaron da ban aka ce gobe sallah kayan sallan shi kusa da shi zai a matashin kan shi zai sa gani yake in goban nan ta zo to za a sace kayan so da ka sai ya ce a bashi kayan sallan shi ko ya je ya ɗauko sai ya aje daidai da kuncinsa kaga da ya ɗan yi bacci sai ya ɗan duba ya ga suna nan to haka muke ma gobe ko ba haka ya kamata mu yi ba auna alqahu ba mu sani ba ko zamu iya riskar gobe fa idza huwa suwurun wa huburun zai iya yiwuwa goban nan ta iya zuwa mana da farin ciki da kuma dadi almuhimmu annahu fi alamil ghaib kai abinda dai ya kamata ka fahimta mai muhimmanci shine goban nan tana duniyar gaibu eh bata samu ba an ce alghaib abin da ya faku a gare ka lam yasir ila al-ardi ba'du bata riga ta zo ƙasa ba bata riga ta iso ba inna alaina alla na'bura jisran hatta na'tiyahu abin da ya wajaba a gare mu shine kan mu tsallake gada kafin mu je wajen gada ana tsallake gada ba a zo wajen gada ba to gobe gada ce ka bari sai ka zo inda gada take shi yasa zaka gama da an zo wajen a tsarin ginin gada sai ga an yi maka wani ƙarfi da za motar ka za ta ji cewa ka zo ka gada sai ka ji wani dab dab dab to ka bari sai ta zo amma kada tafiya ka akan titi me kai ka tunanin gada ka bari sai gada ta zo an zo wajen gada shi ce wa man yadri wa ya san me zai faru a ciki la'allana naqifu qabla wusulil jisr kila ma mota mu tsaya kafin ma wajen gadar ta zo so tari ka kan kai waje hakka ka kai inda za ka je ba gada to mu ma muka san me zai faru ina ma ba za mu kai goben ba aw la'alla al-jisra yanharu qabla wusulina ko kuma yana iya yiwuwa ma gadar ta ruguza kafin mu iso so nawa aka taɓa yin damuna a irin ƙasarmu ta najeriya ruwa ya zo mai ƙarfi ka taho kana tahowa kawai sai dai a kira ka a hanya a ce ka canza hanya gadan nan ta hanyar da ka bi ɗazu-ɗazun nan ta ɓalle ruwan nan da ake yi kaga nan yana nufin yanharu aljisu qabla usulina yana nufin kila tashin alkiyama ma ya zo kafin gobe duk al'amarin Allah mu kuma da ya ce mana la'allana na kifu qabla usulil jisr yana nufin mutuwa zai yi wa mu mutu kafin gobe zai yi wa kuma Allah ta'ala da kanshi zai tada duniya kafin goben ta zo duk tsarin ubangiji ne وربما وصلنا الجسر ومرنا عليه بسلام sannan zabi na uku zai iya yiwa mu kai gadar mu kawo ta cikin aminci mu zo kuma mu tsallake cikin aminci shine mu ga goban mu tashi lafiya kamar yadda Allah ta'ala ya mana wannan arzikin muka kwana alhamis muka tashi yau juma'a kaga wannan ni'ima ce rabo ne sai mai rabo wani bai da raban yau din nan abinda Allah ta'ala ya kasa ya raba na ayi ibadu na arziki wani wallahi ba zai samu ba yau ya mutu jiya to kaga shine wannan so da kada dan adam in mutum yana son ya rayuwa mai kwanciyar hankali ka rika damun kanka da me zai faru gobe kuma duk wannan abin shike ba mu wahala ko inna ita'az zihni masahatan awsa'a lallai ba ƙwaƙwalwa wani irin fili mai yalwa littafkiri fil mustaqbali don yin tunani game da abin da zai zo gobe wa fatha kitabil gaibi sannan kuma da buɗe ma da buɗe littafin gaibi littafin abin da ba me zai faru kamar irin littafin da ake buɗewa da a ƙauye duk sabuwar shekara yau ƙarshen wata watan zulhijja ko ya talatin ko kuma ashirin da tara to gobe da safe za a je fada bokaye za su zo su zazzauna za a zo a buɗe littafin shekara me zai faru a wannan shekarar gabaki da amma ba duk su gama duba ba za su ce sarki zai mutu bana ba su faɗi su gani sai dai kawai an kalli wani ba fade dama rigar shi yagaggiya ce sai a ce a cikin abin da zai faru bana ɗin nan to wane zai mutu sai a nuna shi kaga dama rigar shi duk a ɓarke take ya gaji da duniya amma ba za a ce sarki zai mutu ba a wannan shekara kai ka faɗi kai gani in ba ka riga sarkin mutuwa ba to kaga buɗe littafin gaibin ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah ta'ala wata mata ta zo tana waka yarinya matashiya an je yaki an dawo ta yi alkawari cewa za ta yi ma manza Allah sallallahu alaihi wasallam waƙe na yabo sau da ka an je yaƙi an dawo ta zo tana ma manzo Allah sama bai tuta na yabo a cikin yabanta sai ce wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin shi a cikin mu akwai annabin da ya san me zai faru gobe manzo sa me ce adai anki hada wa quli ma taquli na qabla ce wannan magan da kika yi ba daidai ba ce ki daina faɗin ta amma bai tutan da kike faɗi na yabo waɗanda suka dace da ni ki ci gaba da yi kaga wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin kaga annabi sun ya ce bai sani ba to ba wanda ya san abin da zai faru shine shine wa ma tadri nafsun ma za taqsibu gadan ba wanda ya san me zai faru gobe me ka yi gobe baka sani ba summa liqtiwa'a bil muz'ijati al mutawaqqa'ati sannan kuma da ƙona kai karɓa ƙona zuciyarka bil muz'ijati al mutawaqqa'a da ababe masu ban tsoro al mutawaqqa'a wanda kawai kake tsammani gobe din nan za ta iya zuwa kaza gobe za ta iya zuwa kaza duk ba a hannunka take ba mamkutun shar'an shari'a tana fushi da haka ka zauna kawai kana ta tunanin me zai faru gobe kuma duk zace zace munana ba na alheri ba inda ma kana fatan alheri ne to babu laifi amma goben nan za ta iya zuwa gashi ba a mana albashi ba gashi a abin da ya kamata kai sai ka ce goben nan goben nan insha Allah albashi za a mana gashi yau na je kasuwa ban samu abin da nake so a kasuwa ba goben ma kila haka za ta zo mini a kai fatan cewa gobe za ta fi yau kyau daga cin addu'o'in da magabata suke yi suna cewa Allahumma ij'al yawmana khairan min amsina waj'al ghadana khairan min yawmina ya Allah ka sa yau din mu tafi jiyan mu alkhairi gobe tafi yau din mu alheri yau tafi jiya gobe kuma tafi yau kaga wannan addu'a ce mai kyau اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا وشيني سيكي تشيوا وانا شرع بتيدد وانا با لأنه طول أمل دومن صوان بوري ني وانا كما ألا يازر جما صوان بوري ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلم قالوا يلههم الأمل ذرهم يأكلوا Allah ce kyale su su ta ci kamar jakai kamar tumakai wa ya tamatta'u su ta jin daɗin rayuwarsu wa yulhihimul amal ka kyale su har burace-burace su rika musu jinkiri suna ganin gaza suna ganin ai za su kai kaza za su kai shekara kaza Allah ya ce fa sawfa ya'lamu sunni za su sani kaga shari'a ba ta yi da wannan ba wa mazmumun aqlan sannan a hankalci abin zargi ne ka zo ka zauna abin da bai zo ba kai ta maka kanka tunani a game da shi li'annahu musara'atun lidhil domin kana damba ne da inuwa in damba da inuwa wa zaka kada kawai sai ka ga inuwarka ko inuwar wani abu kawai sai ka kama damba ka ce sai ka kama inuwar ka kun yi dambe ka ga ka ci wannan ai zaki ma ba zaki ba kwarwashi ya gani a ƙasa ba a cikin rijiya ya ga kurwarsa a cikin rijiya me faru da shi da ya ga kurwarsa a cikin rijiya ya zata shi ne ƙarshe ya fada wai za su yi fada ko shi ke girman banza girman banza ƙaramin mai wayo ya fi shi ko girman banzan mahaukaci ko ƙaramin mai wayo ya fi shi inna kafiran min hadal alami lallai da yawa daga cikin waɗanda suke rayuwa a duniyan nan ya tawakka fi mustaqbalihil ju'a sai kaga ana fitar da wasu lissafe lissafi ana cewa ai baɗi za a yunwa ƙarya ne ba wata yunwa da za a yi ai baɗi ana tsammanin za a yunwa a ƙasa kaza yanzu a najeriya sono aka faɗa mana haka tun muna 'yan ƙanana ake yin waɗannan lissafe-lissafen a ce bana ɗin nan za a yi yunwa za a samu ƙarancin abinci wallahi ba musulunci ba ne wannan wal'uriya ko kuma a ce ai za a yi fama da bakin talaucin da zai haifar da tsaraici ba tufafin da za a sa walmaraba ko kuma a ce baɗi za a yi laifi yanzu ba an ce za a shiga wave abin nan third wave ba third wave na na na na corona na covid-19 an yi an yi an yi abin nan an yi first wave an yi second wave to za a yi third wave to kaga daga nan sai a zo fourth wave fifth haka kila har tent ciwo dama akwai shi tuntuna a duniya yunwa akwai ta a duniya sannan duk inda ka tafi za ka iya samun wasu suna cikin tufafi wasu kuma allah bai ba su tufafin tufafin ma hawa hawa kaga duk gashi nan wal faqar sannan a rika cewa ai za a yi talauci wal masa'ib musibu kaza duk za su zazzo a ƙasa kaza musamman ƙasashen mu Afirka talakawa bayan Allah baƙaƙen fata mu da aka kawo fa kawo mu wannan bala'i ai ƙasashen Afirka za a yi kaza yanzu hatta wannan corona cewa akai idan corona ta zo Afirka to ta samu wajen zama kenan sai ta yi raga-raga da 'yan Afirka sai ga mu lafiyar mu lau masha Allah wannan duk mummunan tunani ne ga Allah ba a ce babu bincike na takhtifatul mustaqbal ba a'a duk duniya da ilimi ya tabbatar da ƙasa mai hankali da gwamnatota masu tunani sukan yi ma ƙasashen su tsari mai zai zo nan gaba amma tsarin tattalin arziki da kuma tsarin yadda za a rika ci gaba da rayuwa idan rayuwa ta ci gaba amma ba a rika ma mutane koke ana musu mummunan fata ba ana tsorata su ana razana su ana firgita su ana cewa ai za a yi yunwa idan mutum yana bi bayan fitinin da suke faruwa a najeriya nan in ka kama hanya kai gabas daga nan haka kai taraba daga nan zariya haka kai taraba ba kai gabas ba ko ka je mai duguri in ka ga irin ƙasar da allah ta'ala ya ba mu ta noma duk wanda zai ce maka za a yi yunwa ya san kasan ƙarya yake sannan ka kama kai arewa daga nan ka tafi har sakkwata har kebi kaga irin ƙasar da Allah ya shimfiɗa mana mai ban sha'awa ta noma kaga kaman ƙasa kawai ta hudo kanta ta fitar da tsirrai sai wani yazo yana ce mana wai za a yunwa dama tuntuna Allah ta'ala bai ce kowa sai ya wadata ba duk inda aka kai ka ɗauki ƙasar da ake faɗin tafi kowace ƙasa wadata wallahi akwai talakawa a ciki wani ya taɓa tambaya ta ce min wai a saudiya akwai talakawa irin najeriya akwai su gidajen ƙauye in ka kama hanya daga makka zuwa madina duk wanda ya wannan tafiya ya sani zai ga gidajen ƙauye zai ga makiyaya na kiwon raƙuma zai ga gidajen jinka haka allah ta'ala ya tsara duniyan nan ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يزهرون ولبيوتهم أبوابا وسرعا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وكاجن سنن شنيتين ليتخذ بعضكم بعضا سخرية ألا يا يسين ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya Allah yayi tsarin sa tsarin sa shine wasu su wasu saboda me saboda wasu su samu waɗanda za su rika musu hidima wani yama wani hidima wani yama wani hidima da Allah ta'ala ya sanya mu mun zama kaman abin nan kaman kan uriya kum ɗan abin nan ɗan yatsun kum to ya za a yi amma sai Allah ya sanya rayuwa wasu tafi wasu tafi ta wasu kowa Allah maɗin ka tafi akwai wanda ya fi ka in ka tafi akwai wanda ya fi ka wani ya fi wani wani ya fi wani wani na ƙasan wani wa hada kulluhu min muqarrarati madaris ash-shaytan wannan din yana cikin syllabus na makarantar shaytan makarantun shaytan ne suke da wannan syllabus din na cewa za a yi yunwa baɗi ai za a yi rashin ruwa ha الشيطان يعيدكم الفقر kullun shedan shine yake muku alwashi yana muku alƙawarin cewa za ku shiga talauci wa ya'murukum bil fahsha amma kuma sai rika saku kurka banna yace in ka bada a wajen addini zaka talauci amma aka zo wajen manni na biki to sai kuma kai manni wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadla amma Allah ta'ala tsarinsa shine yana muku alwashi yana muku alƙawarin maghfiratan minhu wata gafara daga gare shi in kuka bada wa fadlan da kuma dadi in kun yi ya dada muku to kaga ita ce ka'ida so daga makarantar shedan syllabus dinta shine a tsorata bayi ai za a yi yunwa baɗi ai za a yi rashin abinci ai za a yi kaza kuma duk aka gama faɗi ba a ɗaukan mataki ko ɗaya kuma ba a ɗau matakin ba ku zo ku rayu ku ci gaba da cin abinci ba ran ce za a yi yunwa a najeriya buhu nawa aka kama ka a gidan gwamnati daga gidan gwamnati har da na covid-19 wasu dai an ba su yana jin a mai sunanta indomi kwara biyu da gwangwanin man gyada haka aka ce min ana raba da azumi bara kaga shi ne wannan shi ne mai a gaban wanda ya kawo zaka ba ɗanka ya cinye yara wasu nuzumin saboda rashin jin magana su Allah shirye su ma sai su kama cin indomi ɗanya wai tana da daɗi kawai kaga suna sankarar indomi ƙoƙoƙos to in ka ba su wannan leda ƙwara biyun yan leda ƙwara biyun nan da ba ta isan gauraye wani gaurin idan ya tafi ko ta zuru sai ya tafi ya je a fasa mai guda biyar da kwai uku ko kwai biyar ta limshe ido kafirun humul ladina yabku da yawa su ne zaka ga suna kuka li annahum sawfa yajuruna gadan wai suna jin wai za su shiga yunwa gobe wa sawfa yamghaduna ba'da sanatin kuma an ce musu za a yi ciwo bayan baɗi wa sawfa yantahi al'alamu ba'da mi'ati amin sannan ka je ka samu su su kuma an faɗa musu an ce bayan shekara ɗari ma duniyar nan za ta ƙare a nan fa da wayanmu fa aka zo aka yi wai an yi wani bincike a gidan talabijin ɗin nta na ƙasa a labarai ƙarfe tara aka faɗi cewa za a yi tashin alkiyama ranar laraba aka yi sa'a mai gabatar da shirye-shiryen musulmi ne wani argungu lajin ko ya rasu sunan shi a ciki akwai argungun tsohon abin nan newscaster ne na nta ina jin ko dai ya ritaya tintin ko kuma kila ma bai duniya wallahu ala ana gamawa da ya gama karanta sai ce Allah ya kai mu daga Allah ya kai mu ranar laraba za a tashin alkiyama kai a naso san ka qat'iyyat na shari'a wanda suka tabbata a babin aqida ranar laraba aka ce za a yi tashin alkiyama hadisi sahihi ba ma sai ka ce sahihi ba a cikin bukhari manzalla su ne ce wala taqumu as-sa'atu illa fihi fihi ai fi yawmil jumu'ati iyama ba za ta tashi ba sai ranar juma'a wani kuma ya zo maka ce maka yawmul arbi'a kuma ya gano ma ranan ma ya gano ran kaza ga watan kaza sannan an samu wani rashad khalifa dan kasar kuwait balal khalifa ke dan kasar kuwait da ya amfani da da number 9 digit ya dauki ya dauki wani kirkiro wani sabon lissafi ya amfani da tara ya buga ya buga wai ya gano sauran kwanakin da suka rage a tashin alkiyama dan kasar kuwait ne sunansa rashad khalifa ba salman rushdi ba rashad khalifa salman rushdi dan indiya ne ko wanda ya rubuta satanic verses to ba shi ba wannan rashad khalifa shi ma haka ya fito da aƙidarsa lamba talatin kai lamba tara 9 digit ita ya amfani da ita ya wani lissafinsa na banza wai ya gano ga sauran kwanakin da suka rage a tashin alkiyama to kuma ya karanta mutane ana raba wa mutane waɗannan takardun wai shikenan sai mutum ya zauna wai ya yata la ta'tikum illa baghta yas'aluka an-nasu 'ani as-sa'a qul inna ma 'ilmuha 'inda Allah يسألك الناس عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إتشي قائدة تألا تباغ باون دي سرانة دزاء تاشا القيامة إن الذي أمره في يد غيره أي دوان دراي وستكي هنن ويني لا ينبغي له أن يراهن على العدل فأي كما تجنجنا كنسا غرشي با رايوك با هنن كتكي با هنن ونتكي تاشي كينا yanzu ko ba ko ɗa da baban shi ke zuwa ya je ya nemo ya kamata ya damu kan shi ɗa da baban shi ke zuwa ya je ya nemo kai a kawo maka ranar da baka ga an kawo baka yi kuka shi ke nan amma duk wanda ci da shi ake to bai da damuwa to rayuwarka a hannun Allah take nisa za ka zo kana jingina kanka zuwa ga rashi والذي لا يدري متى يموت متمن da bai san yaushe zai mutu ba la yajuzu lahu al-ishtighal bi shay'in mafqud la haqiqata lahu bai kamata mutun ya shigaltar da kansa da abin da yake rasashe ba shi ba tukuna wanda bai da tabbas ka bari ranar da Allah ta'ala ya kaddara maka zaka mutu shike utruk gadan hatta yatiya ka kyala gobe har sai ta zo la tas'al an akhbarihi kakkai tambaya me zai faru gobe la tantazir zuhufahu kakka ji tsoron yadda gobe za ta zo maka tana jan jiki shine zuhuf li'annaka mashghulun bil yau domin ka shagalta da yau ɗinka ka damu kanka da gobe shagalta da yau yau ita ce taka ita Allah ya baka kuma ita zai maka tambaya kai wa in ta'jab in abun mamaki abun mamaki in za kai mamaki fa ajabun haula'i kai mamakin irin waɗannan yaqtariduna alhamma naqdan suna zuwa suna ciyo bashin damuwa su biya kuɗi liyaquduhu nasi'atan fi yawmin wai su biya wannan bashin a wani yini lam tushrik shamsuhu wanda ranarsa bata fito ba walam yaran nur bai ga haske ba imana mutum ya ji ya jawo ma kanshi bashi ya ji ya jawo ma kansa bakin ciki ranar da bata zo ba ka je ka ciyo ma kanka bashin bakin ciki ranar da bata zo ba shikenan kawai sai mutum yana da ƴar ƙaramar yarinya an masa haihuwa yau ya jaririya sai kawai sai zo ya same ke ce Allah an mun haihuwa ya mace ce ka san yadda zamanin nan yake shine nake son da Allah karanta min dubu ɗari biyar ina son fara siyan kayan aurenta don Allah wannan misali akwai hankali a ciki yau aka mishi haihuwa sai ya zo sai ya ce maka don Allah ya mace ce aka haifan ka san wanda zai aurar da ya yanzu sai ya sha wahala abubuwa sun canza so da ke da Allah shine nake son ka ban dubu ɗari biyar ina son in sai mata in sai mata kabat da da kai abin nan sif da gado da da kujeru kaga wannan me cin kai bashi a bala'in da akan abin da bashi yanzu yana iya komawa gida kawai sai a ce masa ai ta koma ma yarinya sai yaya to shi ne misalin mutumin da zai zo yana ta tunanin me zai faru gobe kuma goben ba ta zo ba duk ka cika kwakwalwarka da damuwa bari sai ta zo kuma Allah ne mai yi fahadari fahadari min tulil amali malai ce ka shedanka da dogon buri kuma dogon burin bakin ciki so kaga wannan ita ma ka'ida ce mai muhimmanci ita ce mai utruki utruk almustaqbal hatta ya'tiya utruki almustaqbal hatta ya'tiya ka kyala gobe sai ta zo kar kai gaggawa as-sababu al-khamis sababi na shida na biyar kaifa tuwajihun naqd al-athir daga cikin abin da zai baka kwanciyar hankali a rayuwa kaifa tuwajihun naqd al-athir yaya zaka iya fuskantar suka mai laifi kawai ba kai ma wani laifi ba kawai yazo ta suka kai ta maraddi ko ana ma malamai haka ana ma shugabanni haka ana ma masu dukiya haka ko su aka fi ma haka duk wani wanda Allah ta'ala ya masa wata ni'ima to ya tautinin zuciyarsa ransa cewa dole sai ya ji maganganun da baya su kayi imani ma Allah madaukakin sarki ya ce la tubulawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira waɗanda suka kafirta sai su rika cutar da ku da maganganunsu sai su rika cutar da ku da yanayinsu sai su rika cutar da ku da ayyukansu Allah ta'ala ya ba mu labari sai cewa in tasbiru wa tattaku inna zalika min azmi al-umur amma ku ku jure ku yi takawa ku tsaya akan dokokin Allah domin so suke ku bar dokokin Allah ranar da wadula takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a so suke ku kafarta kaman yadda suka suka kafarta sai ku zama daya to ranar za su daina muku hasada to kaifa tuwajihun naqd al-asim ya zaka iya fuskantar an-naqd suka al-asim wacce take tale ba ba sidi ba sadada ba kama wani laifi ba amma yaji ta sukarka to ya zaka yi domin wannan yana da cin rai yana sa bakin ciki a zuciya to kuma in Allah ya maka ni'ima ka saurari wannan sai amma ar-raqa'a as-sukhafa ar-raqa'a waɗanda suka kasance sakarkaru as-sukhafa waɗanda suka kasance masu raunin kwakwalwa sabbul khaliqar raziqa sun zagi Allah madaukakin sarki wanda ya kasance al-khaliq shi ya halice su ar-raziq kuma shine mai azurta su jalla fi ula wanda ya daukaka a daukakar sa Allah bai kubuta ba ba an zagi Allah yahudawa sun ce masa yadullahi maghlula suka ce hannun Allah maruwaci ne ɗan fararre ne idan ka shiga cikin attaura old testament kana ganin miyagun maganganun da ake faɗa ma Allah subhanahu wa ta'ala a ciki ba kyau ba kyau to Allahn da ya halitta bai kubuta ba a wajen halittarsa to kai waye da ni za mu ce mun kubuta wa shatamul wahid al-ahad sannan suka zazzagi suka dura ashariya ga Allah wanda ya kasance al-wahid al-ahad wanda yake shi kadai tilo la ilaha illa huwa wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi fama za a tawaqqa'u ana to ni me nake tsammanin ya faru da ni wa anta kai ma me kake tsammani wa nahnu kuma mu dukkan mu me muke tsammani ahlul haifi wal khata wanda muka kasance masu laifi kuma masu zunubi masu kuskure Allahn da ya halitta yake azurta bayinsa kuma su zagai to ni fa da kai mu da nake zinubi sai mu ce ba za a zage mu ba sai an zage mu sai an zarge mu sai an ce mana kaza innaka sawfa tuwajihu fi hayatika harban darusan wallahi sai ka fuskanta a rayuwarka bakin yaki shine alharbu darus yaki wanda yake mai rinduna mai karfi sai ka fuskance su la hawa da tafi haminan naƙdil asimil mur wadda wannan yakin ba yi da iyaka ba yi da ƙarshe daga miminan naƙdil asim daga suka wacce take ta zalunci almur kuma mai ɗaci a zuciya kana nan kawai sai a zuwa ce ai kai kaza ne ka yi kaza to amma duk za ka ji sababarsa wa minat tahtimil madrusil maqsud sannan kuma za ka fuskanci at-tahtim sai an nemi a ruguza ka almadrus amma kuma rusashe ne ba in kai haƙuri almaksud kuma kai ake nufi da gangan ake yi kawai sai a kirkiro wani abin da kai baka san da saninsa ba an yi ma gidan annabta sallallahu alaihi wasallam gidan annabi sallallahu alaihi wasallama aka soki matarsa wacce ita ce matar da tafi daraja a cikin matansa bacin na na khadija na na aisha radiyallahu anha aka soke ta ba ita ake so a soka ba gida biyu ake nufi ana gida ana nufin gidansu gidan sayyidina abubakar gida mai tsohon tarihi mai kyau sannan sai gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shine babban gidan da ake son a rusa shi yasa kaji Allah ta'ala ya ce al-khabithatu lil-khabithina so da kana Aisha ba khabisa bace so da kaman zal sama ba khabith bane wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat wa min al-ihanati al-muta'ammada sannan sai kaji walakantarwa wacce ake yin ta da gangan ma dama annaka tu'ti wa tabni hmm matakar tu'ti matakar kana badawa matukar ana ganin wani abu na fitowa daga gare ka nan da ya ce tu'utsi kana da abin da za ka bayar matukar Allah ya maka wani abin da za ka bada to sai ka ji maganganu marasa kyau sai an nemi a rusa ka abin da za ka bada na kwakwalwa abin da za ka bada na aljihu duka wata ne matukar ginawa kake ba rusawa ba matukar burinka a gina to sai ka ji maganganu wato asir matukar kana tasiri a rayuwar wasu to wasu kuma a gefe sai sun ce kaza kake wata spa'u matukar kana haske wata lama'u kuma kana yauƙaƙa kana haskakawa dai duka walan ya sukuta ha'ula'i anka wallahi irin waɗannan mutanen ba za su shigo su kyale ka ba hatta tattakhidha nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama eh har sai idan zaka iya riƙar nafaqan fil ardi wani abu da za ka iya yi ka kara kanka da shi a ƙasa au sullaman fis sama ko kuma za ka iya tattaka matakalar sama ka hau sama su ga kana kallon hawan sama fatafirra min ha'ula'i ka ce wai za ka gudu daga gare su in za ka iya haka to za su kyale ka in za ka iya samun wani abu da ƙasa za ta tsage maka ka shige ka kubuta to shi kenan daga nan za su kyale ka in kuma kana da wani tsani da za ka iya tattakalawa ka tattaka ka tattaka haka tafi sama su ga sama ta tsage ka shige sun daina ganin ka ba za ka dawo ba to daga ranar ka kukuta amma in ba haka ba kana zaune a duniyan nan to ka shirya in yau ba ama ba gobe za a ma in ba a maka gobe za a maka jibi amma wa anta bayna azhurihim amma matakar zaka ci gaba da rayuwa a tsakaninsu fantazir minhum ma yasu'uka wa yubki aynayka to fantazir minhum ma yasu'uka to ka saurari abin da zai bata maka rai daga gare su wa yubki aynayka kuma sai ya sa ka kuka ko da baka kuka a gaban su ba domin wani kazafin ko wani sharrin aka maka sai ka koma gida kai kadai ka zauna kai sai ka ji hawaye na zubo ma ko baka kuka a gaban waɗanda suka maka ba ko kila lokacin da kake ji sai daga baya ka je kana ta tattauna abin da aka faɗa kai da ƙwaƙwalwa ka kawai sai ka ji ƙwalla na zubo maka a cikin zuciya daga idanuwanka sannan wa yudmi muqlataka sannan kuma sai ya zubar da jini ma daga idanuwanka sannan kuma me wa yaquddu madja'aka sannan kuma ya sa maka wajen kwanciyarka ta maka kunci ba za ka iya bacci ba ka zauna kai ta karantawa yanzu su wane da wane yadda nake ɗauka su su ne za su min kaza su ne za su ce na yi kaza su ne za su rika min kaza har da waɗanda baka zata ba yanzu na na ishe radiyallahu anha abinda aka mata har da mistahu a gidansu yake babanta yake kula da shi kwanansa na gidansu sagidu na abubakar radiyallahu anhu shi ke ba shi abinci mamarsa tana da dangantaka da na sayyidina abubakar radiyallahu anhu duk sayyidina abubakar ke kula da su amma har da shi aka rika yada waɗannan maganganun shi yasa sayyidina abubakar da yaji sai rantsa ya ce wallahi ba zai sake ciyar da shi ba Allah ya ce a'a wala ya'talu ulul fadli minkum was-sa'ati an yutu lil qurba wal yatama wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum sayyidina abubakar ya ce nuhibbu an yaghfira Allahu lana ya dawo da shi to kaga wannan ke shine sai ce hasadul fata id lam yanalu sa'yahu fannasu a'da'un lahu wa khasumu huwa khusumu hasadul fata suna yin kyashi suna hasada ga wannan mutumin ne id lam yanalu sa'yahu saboda ba za su iya aikin da yake yi ba abin da yake mafi yawanci hasidi duk mai hassada to ya kasa yin abin da wani yake yi ne so daga tun da ya kasa yin abin da wancan yake yi to duk a mutu tare duk a mutu a lalace shi ne hassada shi ba zai iya yi ba ko ba yi da abin da zai yi to maimakon ya bari al'umma ta ci gaba da rayuwa cikin jin daɗi a ci gaba da cin gajiyar juna sai ce ya za a bata wannan duka a haɗa a lalace shi ne hasadul fata lam yanalu sa'yahu fal nasu a wata riwaya fal qaumu su mutanen da suke masa hasada a ada'un lahu wa khusumu suna gaba da shi kuma suna ja da shi shine mai baitin ya ci gaba da cewa kadara iril hasana'i qulna liwajhiha hasadan wa bughdan innahu ladamihu kaman kishiyoyin wata kyakkyawar mace ce mace ce sai su zo sai su ganta sai saboda hasada da kiyayya da kwafa sai su ce ai fuskar ta mummuna ce kadara iril hasana'i qulna liwajhiha hasadan wa bughdan innahu ladamihu kyakkyawan mace tana da kishiyoyi to shikenan kawai sai su kalli fuskar ta sai su ce ai duk duniyan nan ba wanda ya kai ta muni in ma ɗaya ta tashi sai ta ce fuska sai ka ce an narka ba kalle da a bola ya kake ganin tana da kyau ko to hassada ba yadda za ka kubuta ka ce sai ba za a ma ba innal jalisa ala al-ardi la yasqutu ai wanda yake zaune a ƙasa bai faɗi kawai kana zaune a ƙasa sai a ce ka faɗi ai ba a faɗuwa a kwanci kwana yi ba a faduwa a kwanci wannan su layar fusu na kalban maitan sannan kuma ai mutane ba sa bin kare su rika tsokanarsa suna koran kare matacci in kaga kare ana koransa mai rai kar magana ne wannan mutane ba sa bin kare suna koransa idan ya mutu saboda bai da amfani yanzu amma idan kaga ana bin kare yara suna tsokanarsa to me mirai lakinnahum yaghdabuna alayka li'annaka fuqtahu to barka ji sababin dalilin da yasa masu maka hassada za su maka hassada suna kin ka ne yaghdabuna alayka suna hushi da kai li'annaka fuqtahum salahan saboda kafi su nagarta in an tashi an zo waje za a yi wani abu sai a ce a sawa ne za ka ga hassada in kana tsammanin wannan ba zai zo maka ba kana mafarki ka fi su nagarta jama'a sun gane cewa ka fi sauran nagarta sai a ɗauka sai a ce a ba wani wani zai mana wani ba za a ji kunya da shi ba to sai sun maka hassada na biyu au ilman ko ka fi su ilimi kana fin su ilimi to sai sun maka sai sun maka hasada au adaban ko kafi su adabi adabi yana da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anonin adabi kafi su zakka a cikin iya magana da isar da saƙo kaga adabi domin abin da ake ce ma al'adab kullu hulqin jamil duk wata ɗabi'a kyakkyawa to ana ce mata adab adab sannan kaga a hali kafi su ladabi kafi su girmama na gaba kafi su sanin haƙoƙin mutane to za su maka hassada au malan ko kafi su dukiya duk waɗannan a tsakanin sa'o'i a tsakanin dangi babu wannan akwai fa anta indahum muznibun kai mai zunubi ne a wajen su ya za kai ka zama mai nagarta ya za kai ka zama mai ilimi ya za kai ka zama mai dukiya me yasa ka fi su ilimi me yasa ka fi su dukiya me yasa ka fi su nagarta me yasa ka fi su ladabi to kai mai zunubi ne a wajensu la taubata laka kuma ba za su karɓi tubanka ba duk tuban da za ka yi ba za su ansa ba hatta ta tuka mawahi baka har sai ka kyala duk waɗannan kyaututtukan da Allah ya maka kai watsi da su ranar da masu ma mai dukiya hasada za su daina masa ranar da ya zama talaka tabis suka ga ya zo yana cewa don Allah a san mishi abin da zai buɗe baki da shi to ranar shi kenan ya kubuta daga hasada zai zauna lafiya shilau a wajensu malami ba za a daina masa hassada ba sai ranar da aka ga dawo jahili an ce masa alif sai ce me alif in na boko ne a tambaye shi a ce a ya ce bai san a ba ko a tambaye shi a ce bayan a sai me ce ai shi bai ma san me ake magana kai ba to rana bayi da mai hasada ko kwana idan kai mutumin kirki ne kana da nagarta duk abin da za a yi na ci gaban al'umma za a saka to ba za su daina maka hasada ba har sai ranar da kawaye gari ka fi kowa lalacewa kai da ake ganin ka mutumin kirki to su ganka ka zo da wiwi a tsakiyar mutane kana busata to shi ke nan ranar baka da mai hasada to me za su maka kaga hatta ta turka mawahibaka wa ni'amallahi alayka har sai ka kyale kyaututtukan da Allah ya maka har sai ka kyale ni'imomin Allah akan ka wa tankhali'a min kulli sifatil hamdi sannan ka zama ka tsaraita kawo finta daga dukkan wata sifa ta yabo wa tansalikha min kulli ma'anin nabli sannan ka zama ka tsefa kanka an yi maka duka gabaki da an tsitsige ka ka tsitsige ma kanka ma'anin nabli dukkan wata sifa ta ƙwarewa da gogewa da kuma fifikonka a kan wani shi na naba wata buƙabali da gabiya shiga kawaye gari ka zama kai ne kidahumi gabiyan sakarai to rana ba za su rika maka hasada ba me za a mahasada siffran muhaɓɓaman sannan kawaye gari zero ba ka da komai muhaɓɓaman an riga an gama rusa ka makdudan ka zama cikin bakan wahala ta rayuwa haza ma yuridu na bidabt wannan tabbas shi suke son su to ya zaka ka damu kanka abinda mahassada suke son kai ke amma ranar da baka zama haka ba to kana nan fa kuna za su ci gaba da yi in baka san suna yi ba suna nan suna yi kuma in ka tsallake wani zaka sake samun wani idan fas'ad li kalami ha'ula'i wa naqdihim idan fasmad li kalami haula'i ka tsayu jam a game da maganganun da waɗannan za su rika maka wa naqdihim da sukaka da za su rika yi wa tashwihihim da yadda za su rika bata ka a wajen mutane wa tahqirihim da kuma yadda za su rika walakanta ka usbut uhud kai kaman yadda manzo Allah sama yace ma uhudu annabi sallama ne da shi da sayyidina abubakar da umar a wata riwaya hadda usmanu da ali akwai ruwa ta zo da hadda az-zubair bin al-awwam da talha ibn ubaidillah annabi sama suka je suka hau dutsen uhudu sai kawai wani fa a dutsen da suka hau sai rika rawa da su sai man sama ya taba uhudu ya ce usbut uhud ya ce kai uhudu tsaya tabbata ka daina rawa ma alayka illa nabiyyu wasiddiqun wa shuhada'u ce baka san waɗanda suke son kanka ba ne manyan mutane ne ba annabin Allah ne da siddiƙin Allah da kuma shahidai na Allah ka gani to shi ne mazan sama ya ce masa ya to kai ma haka ake so yadda dutsen uhud ya tabbata to kai ma haka ake son ka tabbata a rayuwarka baka san wani yana yi ba kawai kai ta rayuwarka amma ba za su kyale ka ba wa kun kasakhrati samita ka zama kaman fa dutse a samita wanda baya jin magana eh almuhiba amma kuma ka zama mai ban tsoro ka ci gaba da yin rayuwarka hasada da suke maka duk abin da suke maka hasada kai to ka ƙara nutsuwa kai tatakassaru alaiha habbatul bardi litathbuta wujuduha wa qudratuha ala albaqa sai kaga tatasabbatu habbatul bardi alaiha tatakassaru alaiha habbatul bardi zaka ga yan kwayayyuka na albardi na raba suna ta babballewa a saman wannan dutsen litasbuta domin dutsen ya tabbata lituthbita wujudaha wa qudrataha domin dutsen ya tabbatar da samuwarsa in ka je ka samu babban dutse inda suke da irin kankara za ka kankara na sauka a kansa za ka kankara ta zo katuwa ana nan ka daina kallon ta kana dan juyawa sai daga tanarki shi kuma dutse yana nan to misalin masu maka hassada su ne kamar misalin kankaran na raba da ke sauka a saman dutse kai kuma kai ne dutsen lituthbita wujudaha domin dutsen ya tabbatar da samuwarsa wa qudrataha da kuma ikonsa alal baqa'i akan cewa zai tabbata haka ake bukatar kai cikin abin da ke kwantar maka da hankali kakka damu da masu maka hassada kakka damu da masu surutu kanka ka ci gaba da rayuwa ma damar ka san abin da kake yi gaskiya ne innaka in asdaita li kalami haula'i in ka karkata zuwa maga maganganun waɗannan wata fa'alta bi kuma ka tasirantu da wannan haqqaqta umniyatahumul ghaliya to ka tabbatar musu da burinsu wanda yake mai tsada abinda suke so kenan fi ta'kiri hayatika wajen bata ma rayuwa wa taqdiri umrika da kuma lalata maka dai rayuwarka gabaki dai su rikirkita maka ita shi yasa ko malami ne ku ji wannan ka'ida ce duk malamin da ya shagalta da raddi a rayuwarsa to da wuya ya gina wani abu saboda ba za su kyale ka ba a cikin malaman da ake buga misali da su akwai ɗaya daga cikin malamai duk da yana da kurakuransa jamaluddin al-afghani rahmatullahi alai ba falsafe ne ya zo ya biye ma wasu orientalist suka taso shi gaba sai ɗaya ya rubuta littafi a kansa yana zagin addini yana zagin annabi sama yana maganganu marasa kyau sai jamaluddin al-afghani sai ce sai masa raddi ya fara kamar yin shafi 200 yana masa raddi sai can dan uwan shi kuma sai ya sako wani littafi da maganganun da suka fi na wancan zafi sai ya aje shafi 200 alhali da ya niyya sai ya mai shafi 1000 yayi kashi nawa kenan sai ya dauka sai ya fara ma wancan shi kuma ya yi shafi 150 yana nufin zai masa shafi 1000 sai ɗayan na ukun shi ma sai ya sako gubar tashi haka suka yi ta yi yanzu aka ce maka ka kawo al'amanul kamila yadda ake ma malamai a tattara aikinsu ga baki daya a waje daya a ce suna da littafai sun kai mujalladai kaza an aka ce maka kana jamaluddin al-afghani ba za ka kawo ba to kaga na kadiki in ka biye musu haka za ku yi ta yi a an an samu dama wata rana sai a mai da martani dan lokaci shikenan wato su san fa ana ganin su fa eh sai ka haska fitila domin me makawo yama mai ido domin ya gane cewa fa yana jin yana jin motsinsa ko da bai ganin shi da idon shi sai ya haska fitila to shine wannan amma in ka shagalta ka ce duk wanda ya maka sai ka maida to za ka gama rayuwarka baka tsina na komai ba abinda kake da shi na mashru'at ɗinka abinda ka tsara kake son kai ba za ka iya yi ba ko kuma kai mai dukiya mai duk wanda ya maka kana da lauyoyi sai kun je kun yi shari'a a kotu to za ka kare a kotuna a kotunan zariya kawai ba kotun da ba ka da fayil ba ka da kes su kuma lauyoyi dama Allah ya ji kansu abinda suka fi so kenan kawai su ta'ansa su ta'ansa yanzu shari'o'i nawa ne ake sa su a rediyo abin haushi akwai shari'ar da a nan zariya ana yin ta yanzu ta kusan shekara goma sha biyar amma har yanzu ba alama za a gama ta kuma kowa ya ƙi ja kuma ba sulhu wannan fitina ce kakka zama mai haka kawai kakka karkata zuwa ga magana su in kai to ka ba su dama ala fasfahi safhal jamil ka yafi yafiya mai kyau shine shekul islam taimiyya ya ce asafhul jamil shine afun bila itabin afun bila ita ka yafe ba tare da ka zargi wanda ya ma laifi ba shine fasfahi safhal jamil akwai as-sabrul jamil akwai as-safhul jamil ko to duk gasu ala fa'rid anhum mala yace ka kauda kai daga barin su wala taku fi dhaiqin mimma yamkuru kakka zama cikin kunci fi dhaiqin mimma yamkuru kakka zama cikin kunci game da abin da suke kulla maka na makirci inna naqadahum as-sakhifa lallai yadda suke sukakka sukan nan ta hauka tarjamatun muhtaramatun muhtarimatun laka tufas suna ba da tarihin ka ne kuma tarihin yana girmama ka suna tarifin ka ne suna ba da biography ne naka suna defining ɗanka ne ga mutane kuma duk lokacin da ka ba da wannan shi ke lokacin da aka yi september 11 mutanen america a lokacin aka gane ashe da yawansu ma ba su da addini zagin da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ya jawo suka fara bincike wai waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka je ka samu mutum a America bai da addini bai kiristanci bai yahudanci kawai tunaninsa dala ilahu dala kawai abu abun bautarsa dala kawai dola kawai to sai a lokacin suka fara bincike kan waye Muhammad din nan aka yi aka yi bincike aka gano ba a taba musulunta a America kaman wannan lokacin ba a cikin malamai masu da'awa a can akwai irin su taha jabir ulwan akwai al'ulwani akwai irin su hassan hatrut likita ne dan kasar kuwait suna da rubuce-rubuce suna cin masu da'awa a america in kana karanta rubuce-rubucen su da irin yadda suke ba da labarin yadda ake musulunta a jihohin america za ka sha mamaki ka gani ba a yi ba sai da aka sai da aka soke shi sannan sai ya kara masa daraja wa bi qadri waznika yakunu an-naqdu al-afimu al-mufta'il sannan gwagwadan nauyinka gwagwadan yadda wannan sukar wacce take ta zalunci za ta rika tasiri a kanka innaka lan tastati'a an taghliqa afwaha haula wallahi baka isa ka rufe bakin masu sukar ka ba walan tastati'a an ta'taqila alsinatahum sannan baka isa ka daura harsunan su ba lakinnaka tastati'u an tadfana naqdahum sai dai zaka iya bizna sukar su wata janniyahun bi ta jafi ka lahu sannan za ka iya nisanta su ta hanyar ka kau da kai kawai ka yi kamar kaje ka kwanta ka kyale su wa ihmalika li sha'anihim sannan kai watsi da lamarinsu wa itrahika li aqwalihim sannan kai watsi da maganganunsu kul mutu bi ghaizikum kamar kana faɗa musu ne abinda Allah ya ce ku mutu da bakin cikin ku ai tai baka amsawa ai tai baka raddi shike ma ubali anabba bil huzni taisun aulahani bi zahri ghaibin la'imu yace ma ubali ni bana damuwa anabba bil huzni taisun wai dan wani bunsu ya zo saboda fushi yana mini yana mini kuka zai can ku ya fusata sai yazo yana min kuka shine nabba ai saha aulahani bi zahri ghaibin la'imu ko kuma wani la'imi lalatacce lahani bi zahri ghaibin bana nan ya ci mun mutunci ya tozarta ni balarabe in zai zage ka sai ya ce lahakallah lahakallah bal tastati wa an tasubba fi afwahihim alkhardala sai dai zaka iya watsa musu barkunan tsohuwa a baki shine khardal bayu ne masu kanana kanana amma masu yajin bala'i bi ziyadati fada'ilika kawai kai ta ƙara daraja wa tarbiyati mahasinika sannan kyawawan ababen da Allah ya baka kana haɓaka su wa taqwimi wijajika duk inda kaga kana da matsala kuma ka gyarawa to wannan shine abin da zaka yi amma in ka tsaya ka biye musu shikenan dama su su suke ka ci baya idza mahasinil lati adullu biha kanat uyubi fa qul li kayfa atabiru yace idza mahasinil lati idan kyawawan ababe na allati adullu biha waɗanda da su ne nake nuna ma mutane cewa ni mutumin kirki ne kanat uyubi sai suka juya suka zama aibo ba fa kulli kaifa atadiru to wanda uzuri zan iya badawa abin ka mai kyau da ka nuna sai aka ce shine mara kyau kayan da ka sa waɗanda suka fi kyau sai aka ce ai sun fi komai muni to me uzurin ka kuma da zaka bada so da ka mahassada su kyawawan ayyukanka su ne abokanan gabansu shi kenan ma dama kana tare da waɗannan kyawun ayyukan to kana nan za ku ci gaba da gaba da su amma idan ka kyale su baka san suna yi ba shikenan malam ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi yayi magana akan hassada mai fa'ida sosai ban taba ganin wani wanda ya magana kan hassada kamar sa ba a cikin littafin sa bada'il fawaid a karkashin sharhin wa min sharri hasidin iza hasad hasse da ya kawo wasu hanyoyi guda goma masu ƙarfi ya za ka yi mu'amala da abokin mai maka hassada ka fahimci wane yana maka hassada to ya za ka kai mu'amala da shi ya ce daga ciki ne na farko ka koma ga Allah shi ne na farko shi yasa aka saukar da faliki da nasi bahaushe ma dai tashi ce maganin yan tsoko ai yan tsoko su ne mahassada ai fassara yan tsoko da hausa mahassada kaga na farko kenan sannan na bi ka dogar ga Allah na uku ka kyautata ma shi mai hassada yana zagin ka kana bashi shi ce kuma don Allah za ka kai ta bashi ya ta zagi tana ƙara mai shi ya sa kaga lokacin da umar ibn abdulaziz ya zama khalifa ya ce ba ruwan shi da mawaƙa ya ce shi ba wani mawaƙin da zai zo fada shi sai malamai ɗaya daga cin malamai raja'un haiwa rahmatullahi alai ya ce a aran kai daɗe ba zai yiwu ba ya ce waɗannan mutanen da kake ganin su ya ce ka ba su in ka ba su sai ka zauna lafiya ce ka ba su ka kyautata musu in ba haka ba akwai matsala to shine Umar ibn Abdulaziz bayan an bashi wannan shahara sai ya tsaya yana tunani bai yanke hukunci ba ran nan sai ga su jariyu da su farazdar da sauran mawaƙan nan na zamanin banu umayya sun zo aka zo aka zo kawai suna fitowa sai suka gara ja'u na haiwa ya fito ya fito daga fada sai jariri ya kalle shi kawai sai ya baito ta yake cewa ya ayyuhal alimul murhi imamatahu hada zamanuka inni qad madha zamani abligh khalifatana in kunta laqiyahu anni ladal babi kal masfudi fi qafasi ce yace yace yace a akarama kalla kuke da zamani yanzu kuke ci yanzu ce ya kai wannan babban malami da gashi ya ɗaura rawani har ya saki igiyar abin da jela rawaninsa ce haza zamanuka inni qad maza zamani ce zamaninka ya zamani na ya wuce yanzu zamaninku ne kuke ci ustazai to daga da Allah an ka shiga wajen ranka idan da ka faɗa mai ka ce da Allah gani nan a bakin kofa muna zaune ga muna a bakin kofa kamar tsuntsu kamar an ɗaure mu a cikin a cikin keji to kage shi ne wannan ka ba su to shi ne sai na umar bin abdulaziz sai ya rika ba su shi kenan ka ba su ka kashe bakinsu to da ya kawo dai da yawa shi ya ce in kunta turidu an ta kuna makbulan indal jami'i in ka ce kai so kake sai ka karɓi ga baki ɗaya a wajen kowa mahbuban ladal kulli kuma kowa na son ka saliman min al'uyubi indal alami ka zama ka kuɓuta daga aibi a wajen kowa daga cikin mutane faqad talabta mustahilan wallahi ka nemi abin da ba zai yiwu ba wa ammalta amalan ba'idan kuma burinka ya zama mai nisa ba zai tabbata suna da ka'ida suna cewa irda'un nasi ghayatul la tudrak ka ce sai kowa ya yarda da kai to wani wani waje ne da ba za ka iya kaiwa ba har abada idza radiyat anni kiramu ashirati fala zala ghadbanan alayya li'amuha yace idan dangi na mutanen kirki sun yarda da ni to lalatattun ba za su yarda da ni ba shine wani ya saki sai ya ce masa wa hakaza idza radiyat alayka li'amuha la tarda alayka kiramuha haka nan idan mutanen banzan suka yi da kai ko mutanen kirki ba za su yi da kai man zallazi turda sajayahu kulluha kafal mar'a nablan an tu'adda ma'ayib waye a cikin mutane za a ci sai ya ce kowa sai ya yi da halinsa ai ya ishe ka daraja a gano aibubanka in wani ya zo yana cewa kai ba mutumin kirki ba ne sai a ce to ya lissafa rashin kirkinka sai ya kai ƙarshe to da ya kai ƙarshe kaga ya ga an gano ƙarshen ka ce an gano iyakarsa sai ce to su kenan su kenan in sai Allah ya kama ka kuma mai kare ka sai ce to ni kuma in kirga maka kirkinsa sai a auna a ga da kirkin da rashin kirkin wanne fi yawa wa qala hatim hatim ta'i daya daga cikin mawaka yana cewa wa kalimati hasidin min ghairi jurmin sami'tu fa qultu murra fa an fidini wa abuha alayya wa lam tu'ib wa lam ta'ibni wa lam yandalaha abadan jabini yace wa kalimati hasidin ai rubba kenan su tari akwai maganar da neman hassada zai faɗi min dai rijumin ba latti ba laifin da na mushi ai kaza ne sametu na ji wannan magana fakultu sai na ce ma maganar da ya yi na ce mushi murrafa an fidini na ce to maganar taka ta zo ta zartar da abin da duk za ta yi a kaina wa abuha alayya sai mutane suka aibanta mu malam ta ibni amma ita magana bata aibanta ni ba walam yanda laha abadan jabini sannan ko ban tsaya nayi nayi jibi a goshi na ba saboda wannan maganar da aka yi to haka ya kamata ka dauki maganar mai hassada duk mai hassada idan zai ce maka zai faɗi abin da zai faɗi shikenan in ma sun samu ne kai kakkaci wani ma wani malami ya taɓa ban labari cikin malaman Allah ya gafarta masa ya rasu yace lokacin da wani malami ya rubuta wani littafi akan mala abakar ya rubuta wani littafi ya zage-zage ya ce ya je kano ya siyo littafin sai ya tafi gidan mala abaka gumi yana kai ma mala abaka gumi sai mala abaka gumi ya ce ya ce ka kawo min ne kyauta sai ya ce a alaga ta malam na kawo maka ne ka karanta aro sai mala ya ce zan karanta bayan kwana biyu sai mala ya dawo sai mala ya ce masa ai na gama karanta ce duk ni ya zazzaga a cikin littafin shi kenan ko magana ta wuce yanzu kai baka san sunan littafin ba amma ka san radul azhan ko baka san shi ba ba wanda bai sarar da al'azhan ba na mala abu hagu na yi nan ma sai ƙara ta goma shi yake samu ana ta ƙara mai aiki haka shi ne wannan so da ka kai ka ƙyala wanda zai maka hatsi yana cin abin da zai kwantar maka da hankali ka ɗauka ba kama san ana yi ba Allah shi taimake mu Allah kare mu sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi mun wuce lokacin ku ko hannawa